بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasu amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau talatin ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na 16 a cikin littafin sharhu mukaffiratuz zunub littafin a malam shekul islam ibn taimiyya wanda malama shekhatu bintu muhammad al-qasim ta yi masa sharhi allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi baki ɗaya a satin da ya wuce mun shiga kan abu na biyu daga cikin abubuwan da malama ta kawo mana a ɓangare na uku na wannan littafi wanda shine mukaffiratu zunub ayyukan da bawa zai yi don allah ya gafarta masa zunubansa abu na farko da muka ji shine tuba nagartacciyar tuba idan mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah duk yawan zunubi duk girman zunubi to rahamar Allah ta tausayin Allah da jinkan Allah yana da fadin da ya wuce fadin zunubi girma da fadi na rahamar Allah ta wuce duk girma da matsayi da fadi na wani zunubin da bawa zai aikata saboda haka duk girman zunubin da mutum ya yi duk yawansa matukar ya tuba ya koma zuwa ga Allah mun ji cewa Allah ya yi alkawarin cewa zai karɓa tubansa kuma ya yafe masa Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ta'ala ya ce ni mai yawan gafara ne ga dukkan mutumin da ya tuba kuma ya yi imani kuma ya aiki na gari sannan ya kama hanyar shirya Allah ya ce ni a shirye nake da in yafe masa a shirye nake da in karɓa tubansa a shirye nake da in gafata masa sannan abu na biyu da muka ji shine istighfari kuma mun ji bambancin da ke tsakanin tuba da istighfari tuba shine mutum ya bar aikata zunubi istighfari shine mutum ya roki Allah ya yafe masa abin da ya shuɗe na zunuban tunda ya tuba ya daina to wanda suka shuɗe fa to shine sai istighfari ya nema gafaran Allah ya nema yafiyan Allah da cewa ya tuba kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya gafarta masa kuma ba zai sake ba to abinda zamu tashi akai karkashin wannan shine samaratul istighfar ma'ana me mutum zai samu na marmari da romu idan yana yawan istighfari menene Allah ya tanadar na falala da rahama da jin kai tattale da istighfari malam ya ce a lilistighfari samaratun adida lilistighfari samaratun adida wa atharun hamida istighfari yana da wato marmari yana da romo yana da wato a kyawawan abubuwa masu yawa sannan kuma yana da tasiri yana da gurabe waɗanda suke abin yabo abin ajinjina minha daga ciki na farko anna lil istighfari manzilatun azima istighfari yana da matsayi mai girma istighfari a musulunci yana da matsayi mai girma qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace madalla ga dukkan mutumin da aka je lahira da aka ba shi takaddunsa da ya karanta littafinsa lokacin da ake raba takaddu yana buɗe littafinsa sai ga istighfari mai yawa istighfari a cike a littafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin madalla da shi madalla ga dukkan mutumin da ya je lahira aka ba shi takaddansa da ya buɗe takaddan sai ga tarin istighfarin da ya yi a duniya ya yi istighfari ya kuma ya yi ya kuma ya yi ya kuma ya yi ya kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce to wannan mutumin madalla da shi tuba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kathira sai malama take cewa tuba ma'anan kalmar tuba ai alhalatu tayyiba ma'ana shine wato yanayi mai daɗi ya tabbata ga dukkan mutumin da ya je lahira ya samu istighfari a zube da yawa a littafinsa wal'ishatul radiyya da kuma rayuwa wacce take abin yadda domin dukkan mutumin da aka bashi littafinsa ya ga istighfari da yawa alamar cewa ya karɓi littafinsa da hannun dama kenan domin an je karɓar littafi to ɗayan uku ne ko dai mutum ya karɓa littafinsa biya minihi ko kuma ya karɓa bishimalihi ko kuma ya karɓa min wara'i zahari wara'a zaharihi ko ya karɓa littafin da hannun dama to irin su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu a biya minihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya idan mutum ya karɓa littafinsa da hannunsa na dama sai dinga cewa jama'a ku zo ku ga littafina ku zo ku karanta littafina ga shi nan na samu ayyukan alkhairi da yawa a littafin ga istighfari mai yawa a littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya yace dama tuntun tuntuni ina da yakinin cewa zan gamu da hisabin nan da haka shi yasa na tsaya na kintsa na yi aiki na zuba istighfari mai yawa a littafina Allah ya ce fa huwa fi 'ishatin radiya wannan mutumin zai zama cikin rayuwa wacce take a bar yadda kowa ya samu kansa cikin wannan rayuwan zai ji ya gamsu ya yadda fi jannatin aliya qudufu hadaniya a cikin aljanna madaukakiya wanda kayan itacen aljanna yana kusa da su kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya Allah zai ce ku ci ku sha hani'an saboda abin da kuka aikata abin da kuka gabatar a kwanakin da suka shuɗe a rayuwar duniya to wannan wanda ya karɓa littafinsa da hannun dama kenan Allah kuma ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wanda aka ba shi littafinsa da hannunsa na hagu sai dinga boyewa yana cewa kai tona ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya ni ban ma san mecece makomata ba ko lambuta kitabiya ina ma ba a ban littafi na ba ina ma ban san mece ce makomata ba ya laita ha kanatil qadiya kaito ina ma a ce mutuwa ita ce mai karasuwa daga ita daga mutuwa a ce babu sabon tashi ma aghna anni maliya dai ce dukiyata mai ta tsina namu halaka anni sultaniya mulki na da iko na da dama ta da nake da ita a duniya ta guje ta banni na halaka Allah zai ce ku zuhu fagulluhu thumma aljahima sallu ku damke shi ku kama shi ku daure shi ku riga shi a cikin wuta wannan ya karɓi littafinsa da hannun hagu kenan sannan akwai wanda kuma da hannun hagun ma sai an sa hannunsa a cikinsa an bulluko da shi ta baya sai a bashi littafinsa shine wa amma man utiya kitabahu wara a zahari wanda aka bashi littafinsa ta wato ainihin ta bayansa Allah ya ce fa sawfa yad'u thubura sai fara kiran halaka wa yasla sa'ira ko wa yusalla sa'ira a wata qira'a sannan kuma da ƙarshe ya wuce wutan sa'ir innahu kana fi ahlihi masrura saboda ya kasance a duniya shatake wato walawansa kawai yake yi shantakewansa kawai yake yi hutawa kawai yake a cikin iyalansa ba ruwansa da istighfari ba ruwansa da neman yafiyan Allah ba ruwansa da neman lahira innahu dhanna allan yahur yayi tunanin cewa ba zai dawo zuwa ga Allah ba Allah ya ce bala inna rabbahu kana bihi basira Allah ya ce ina ai ubangijinsa yana kallonsa kuma zai dawo kuma gashi ya dawo saboda haka kago wanda ya karɓa littafinsa da hannun dama ya ga istighfari mai yawa a ciki manzo Allah ya ce wannan madalla da shi tuba lahu wa tutlaqu ala aljanna wani lokacin akan yi amfani da tuba in ana maganin aljanna a ce tuba aljanna ta tabbata au ala shajaratin fiha ko kuma wasu malamai suka ce tuba wata bishiya ce a cikin gidan aljanna kamar yadda Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab Allah ta'ala yace waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suna samun natsuwa ta hanyar ambaton Allah Allah ya ce ku saurara ku ji ana samun natsuwa ne zukata suna samun natsuwa ne da annashuwa in dai zuciyar lafiyayya ce to tana samun natsuwa ne da nishadi ta hanyar ambaton Allah sai ce allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum husnul ma'ab waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari to tuba ta tabbata gare su sannan kuma da kyakkyawar makoma Allah kai mana arzikinsa abu na biyu malama take cewa annal istighfara sababun litanazzulir rahmati istighfari sababi ne da ke sa Allah ya dinga sassauko da rahamarsa zuwa ga bayinsa idan har ana son rahama ta sauka akan bayi to istighfari a kama istighfari a yi ta istighfari ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki na cewa yana bayani akan wato yana hakaito hikayatan annabihi salih alaihi salam yana bayani yana hakaito abinda annabinsa annabi salih yake faɗa wa mutanensa ƙala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana yace ya ku mutane na wai me yasa kuke kokarin gaggauto ma kuke neman a gaggauto muku da mummunan abu kafin kyakkyawa Allah sai ce annabi Salih ya ce mutanensa laula tastaghfiruna Allah ina ma a ce ku ringa istighfari la'allakum turhamu don ku samu rahmar Allah ina ma ku ringa neman yafiyan Allah ku ringa neman gafaran Allah ku ringa istighfari ko kwa samu rahmar Allah ashe wannan yana nuna mana cewa istighfari yana sa al'umma ta dace da rahmar Allah domin samun masu istighfari a cikin al'umma yana zama katanga da ke hana Allah ya yi al'umma azaba wannan shi yasa lokacin da kafiran makka su abu jahali suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa suka yi addu'a Allah ya yi hakaito ya ce wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' a wittina bi azabin ali abu jahalin suka ce ya Allah in har da gaske ne alƙur'anin nan kai da gaske kai ka sauko da shi kuma kai ka turo wannan muhammadu a matsayin manzo kai da gaske kai ka turo shi to alamar da za mu gane shine fa amtir alaina hijaratun minas sama kai mana ruwan duwatsu daga sama madadin inda gaske ne Allah ka shirya da mu mu bi shi ya ce to inda gaske ne to ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a witi na bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai raɗaɗi yanzu yanzu nan ka kawo mana azaba wacce za ta sa 'yan bayanmu su fahimci cewa fa e fa da gaske fa muhammadu manzan allah ne mu kan mun riga mun wuce lokacin wannan shine jahilcinsu wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab suka ce in ma akwai azaban da za a yi musu a lahira to a kawo ta a fara tun daga nan duniya in yi sun an je lahira a yi musu azaban a kyauta Allah ya raba mu da aikin jahilci da haka sai Allah ya ce to wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ya ce ai suna da wata katanga guda biyu da ke hana azaba akwai abubuwa guda biyu da ke hana Allah ya saukar da azaba na farko shine ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba matukar kai annabi kana cikin su saboda haka katangan farko da suka samu ita ce annabi yana cikin su domin tsari ne na Allah ko da a ce zai halakar da al'umma ko al'ummomin da suka shuɗe a baya idan Allah ya tashi halakar da al'ummominsu sai an yi ma annabin umarni ya fita ya bar gari domin saboda tausayi irin na annabi baya so ba zai ji daɗi ba a halakar da al'ummarsa akan idonsa tare da cewa wasu annabawan saboda yadda suka tunzura da yadda wato aka ƙaryata su aka cutar da su har san da su ma suka yi addu'an cewa a halakar da al'ummar irin annabi nuh alaihi salam yayi addu'a Allah ya ce kadzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir annabi nuhu da aka karyata shi aka yi tsawa aka yi masa barazanan cewa za a kashe shi ya kira Allah ya ce Allah sun ci galaba a kaina sun fi karfi na ka kawo min agaji Allah sai ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir da aka yi addu'a Allah ya kawo ruwan tufana har ma a suratu nuh yake addu'a yana cewa rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin dayyara Allah karka bar wani kafiri a bayan ƙasa ya samu dama a bayan ƙasa karka bar shi Allah duk wani kafiri a halaka shi sannan annabi lut alaihi salam sanda mala'iku suka zo masa da bayanin cewa za a halakar da mutanensa suka ce masa fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tattara iyalanka da 'yan uwanka da waɗanda suka yi imani da kai a wani yanki na dare ku bar gari wattabi adbarahum ka bi su a baya wala yaltafit minkum ahadun illa murata kar wani daga cikin ku ya waigo in kun tafi ba waigowa ko da kun ji ana azaba kar ku waigo amma matarka kan za ta waigo innahu musibuha ma asabahu saboda abin da zai same su har da ita sai suka ce musu sai suka ce masa inna maw'idahum subh alƙawarin da Allah ya yi musu shine gobe da asusuba za a halakar da su safa ko za a yi musu yace me ake jira har sai an kai asuba a halaka su ko yanzu suka ce alaysa subhu biqari yanzu ba yamma bace ba asuban ai ta kusa asubahin ai ta kusa saboda haka kaga annabi nuhu kafin a halakar da mutanensa sanda aka umarce shi ya hau kan jirgi sanda aka umurce shi ya hau jirginsa ya tashi ya bar gari ya tashi ya bar gari kafin aka halakar da mutanensa haka annabi lo to shi yasa kasantuwar annabi a cikin al'ummar a wancan lokacin sai zama kariya na farko da zai sa Allah ba zai azaba ba to yaya mu da muka zo a ƙarshen zamani da ba annabi a cikin mu fa sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun matukar suna istighfari ana samun masu istighfari to Allah ba zai halakar da al'umma ba matukar ana istighfari matukar za a samu waɗanda za su yi laifi su ce Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka kauda kai game da laifukan mu to Allah ya alkawarin cewa ba zai halakar da al'ummar gaba ɗaya ba kenan rahama za ta sauka zuwa ga mutane abu na uku anna istighfara sababun litanazzulil arzaki wal barakat istighfari yawan istighfari sababi ne da ke jawo sassaukowar albarkatu da arziki mai yawa istighfari yana da fa'ida wajen ƙarin arziki da yalwan arziki in dai har baka so ka mutu a matsiyaci baka so ka rayu a matsiyaci to wallahi ka lizimci istighfari ya kaga Allah ya rufa maka asiri ka lizimci istighfari za ka ga Allah ya rufa maka asiri in dai har kana so ka rayu cikin rufin asiri domin duk mutum mai hankali ba tarin kuɗi yake nema ba rufin asiri yake nema rufin asiri yake nema akwai wanda ya tara kuɗin amma ba rufin asiri asirinsa a tone yake akwai wanda ba kuɗin kuma amma hankalinsa a kwance yake asirinsa a rufe yake saboda haka in dai kana so ka rayu a cikin rufin asiri da nishaɗi da kwanciyar hankali wallahi babu kamar ka lizimci istighfari babu kamar ka lizimci istighfari Allah madaukakin sarki yana bayani game da Annabi Nuh alaihi salam yayi wa mutanansa wa'azi sun kiji ya musu wa'azi sun kiji bala'i yayi musu yawa suka zo suka suka sami Annabi Nuh ya za a yi a samu mafita sai ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai na ce musu ku koma ku yi istighfari ku nema gafaran Allah domin Allah ya kasance mai yawan gafara ne idan kun tuba kun koma zuwa ga Allah kun yi istighfari yursili sama'a alaikum midrara Allah zai buɗe muku sama ya sauko muku da ruwa mai albarka daga sama sannan wa yumdidukum bi amwalin wa banin sannan ya biyo muku bayan haka ya ƙara muku da dukiya mai yawa mai albarka da 'ya'ya masu albarka wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan zai wato zai sanya muku albarka a cikin gonakinku gonaki za su yi kyau su yi albarka noma za ta yi kyau sannan zai sanya muku koramu masu albarka saboda haka istighfari sababi ne da ke jawo arziki kana son 'ya'ya masu albarka ka lizinci istighfari kana da 'ya'ya wasu sun fara bauɗewa sun fara kaucewa da kan hanya duk sanda ka samu dama ka zauna a'a kana tafiya ne akan hanya kai kadai a'a kana kaza ne ka samu waje ne ka zauna mai mai ta istighfari yi ta istighfari yi ta istighfari istighfari yana da falala mai yawa istighfari yana sa yana sa mutum wato Allah ya bude masa kofofin rahamansa amma galibi ba mai ba ma istighfari galibi sai dai in rayuwa ta yi mana nauyi ta yi mana tsanani mu fito mu cika gari da surutu mu tsine ma gwamna mu tsine ma shugaban kasa mu tsine ma kowa da kowa ga inda mafitan take kuma mun share ta idan muka ji cewa rayuwa ta yi mana matsi mun matsu to sai mu fito mu taraki a yi ta surutu a yi ta hayaniya bayan kuma Allah ya gaya mana ga inda matsalan take Allah kuma ba tsoron mu yake ji ba dole sai mun bi yanda yake so kafin ya mana abin da muke so dole sai mun yanda yake so inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in dai muna son mu ga canji to wallahi sai mun canja sai mun yi ma Allah yadda yake so kafin zai mana yadda muke so قال ابن القيم ابن القيم الجوزية الله يمس رحمه yake cewa arba'atun tajlibu rizqa ibn al-qayyim yace abubuwa guda hudu suna jawo arziki na farko yace akwai qiyamul layl qiyamul layl sallah cikin dare yana jawo arziki kamar yadda a mala'ika jibril ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wa'alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layl ka sani cewa darajar mumini a wajen Allah shine tashi ya sallah cikin dare shine qiyamul layl saboda haka qiyamul layli yana jawo arziki wa kathratul istighfar yawan istighfari wannan ma yana jawo arziki yawan istighfari yana jawo arziki wa kathratul istighfari bil ashar yawan istighfari da ashar lokacin dab fitowar alfijir lokacin da ake suhur da azumi to wannan lokacin Allah ya yabi bayin Allah 'yan aljanna cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun da daddare bacci kaɗan suke yi a wancan lokacin kuma lokacin suhur to kuma sai su tashi sai ta istighfari istighfari istighfari to dab lokacin da alfijir zai fito ka farka lokacin to istighfari a wannan lokacin yana jawo arziki saboda shine ƙarshen dare kafin alfijir ya fito lokacin ubangiji yana sama ta farko kafin wato a ya koma zuwa ga sama ta bakwai komawar da ta dace kafin ya koma zuwa ga al'arshinsa komawa da ta dace da zatinsa da mulkinsa rabbul izzati wal jabarut wata ahudu sadaka sannan rike sadaka yawan yin sadaka yana jawo arziki yana jawo arziki domin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka bayar Allah zai mai maka wadzikiru awwalun nahari wa akhiruhu da yawan ambaton Allah zikiri farkon yini da ƙarshe shine azkaru saba wal masa wannan ma yana jawo arziki abu na hudu annal istighfar sababun fi ijabati du'a kana so Allah ya amsa maka addu'an ka ya biya maka bukatunka to ka yawaita istighfari qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi ku tuba zuwa ga Allah ku yi istighfari ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi lallai ubangiji na karibun makusanci ne yana kusa da ku da iliminsa amma yana kan al'arshinsa da zatinsa mujib sannan allah mai amsa addu'a ne fadakar subhanahu annahu karibun mujibun Allah maɗaukakin sarki sai ya ambaci cewa shi ɗin yana kusa da ku kuma yana amsa buƙatunku liman da'ahu ga duk wanda ya kira shi ba da an amara bil istighfari wa tauba bayan yayi umarni da ayi istighfari kuma a tuba wannan sai ya nuni zuwa ga cewa yawan istighfari da tuba sababi ne da ke sa Allah ya amsa ma bawa bukatan sai biya masa bukatansa qala ibn hajar ibn hajar al asqalani Allah ya masa rama yake cewa wa qad awrada al bukhari fi kitabihi sahih fi awail kitab ad du'a hadain al babain imam al bukhari ya kawo a farko farkon littafinsa a cikin a farkon kitabun du'a ya kawo babi guda biyu al-istighfar babin istighfari thumma tauba sai kuma tuba isharatin wannan ishara ce ila annal ijabata tusra'u ila man lam yakun multabisan bil ma'siyah cewa ishara ce zuwa ga cewa amsa addu'a tana sauri ana saurin amsa addu'ar wanda bai makansa tufafi da sabon Allah ba wanda bai kewaye kanshi da sabon Allah ba fa idza qaddamat tawbata wal istighfar qabla ad-du'a kana amkana li ijabatihi ashe in mutum ya gabatar da istighfari da tuba kafin yayi addu'a to wannan shine zai fi ba da dama Allah madaukakin sarki amsa mal addu'ansa domin dama me zai hana Allah ya amsa maka addu'an kai biya maka bukatanka shine ka saba masa to da ka zo sai ka fara bashi hakuri Allah na saba maka na san nayi wani zunubin nayi da gangan wani na yi bisa kuskure Allah ina roƙonka ka yafe mun na tuba Allah ga bukatata Allah sai ya amsa maka abu na biyar annal istighfara yuksibu yuksibu sahibahu quwwatan hissiyya wa ma'nawiyya istighfari yana ƙara wa mutum ƙarfi na zuciya da ƙarfi na gangan jiki shine quwwa hissiyya wa quwwa ma'nawiyya ƙarfi na lafiya da kuma ƙarfi na zuciya istighfari yana jawo haka qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi ya ku mutane na Allah yana Allah yana bayani a game da wato kissan annabi hud alaihi salam yake cewa wa ya qaumi istaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku tuba zuwa ku istighfari thumma tubu ilaihi ku nemi yafiyan Allah kuma ku tuba zuwa gare shi yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwa daga sama mai yawa mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sannan Allah zai kara muku karfi akan wanda kuke da shi kaga adawa ne mutane ne masu karfi amma Allah ya ce in kun tuba Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kar ku juya baya kuna masu laifi da ku tuba koma zuwa ga Allah abu na shida mala ya ce annal istighfara sababun li fatihi maghalikil umur duk wani abun da ya kulle to istighfar yana buɗe shi duk wani abun da ya kulle ya rufe karasa ya zaka yi da shi to istighfar yana buɗe shi qala sallallahu qala sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yana cewa man lazima istighfara kana lahu min kulli dhiqin makhraja duk wanda ya lizimci istighfari to duk wani kunci zai samu mafita duk wani kunci mafita za ta zo masa wa min kulli hammin faraja duk wata damuwa duk wata damuwa to zai samu mafita wa razaqahu wa razaqahu Allahu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba ta inda baka taba tsammani ba Allah zai azurta ka daga duk wani abin da kaga ya kulli ka rasa ya zaka yi ko ma gefe kawai ka nutsu kai ta istighfari kai ta istighfari kawai to sai dai abin da ya kamata mu lura da shi anan shine yanda aka ce maka istighfari na kawo mafita daga dukkan lamura ko to abin da Allah yake so shine kai da yaqini kai da yaqini domin da yawan mu yanzu wani ya ji cewa istighfari na kawo arziki istighfari na kawo kaza so zai je ya fara istighfarin ne na farko da nufin ya samu arzikin duniya zalla na ɗaya kenan na biyu kuma yana taraddudi yana yi yana kirgawa to wai shi so yake yi idan ya kirga istighfari yayi misali sau ɗari yana so kawai daga ya fita da yau zuwa yamma kawai ya tara arziki ya tara kuɗi a ba haka bane yi za ka yi ta yi kuma ka yi A- abu na farko da ake so ka fara hakaituwa shine a istighfari ka fara halatto maka ranka gafaran Allah can can din aljanna kar ya zama duniyar ita ce damuwarka wai ana so a nuna maka cewa wa'annan din ba su ne ainihin abin da ake nema a istighfari ba wannan duka ribar kafa ce wannan dukan su ribar kafa ce qala ibn taymiya ibn taymiya al-harrani Allah ya masara ma yake cewa innahu la yaqifu khatiri fil mas'alati aw ash-shay aw al-halati allati tashkalu alayya فاستغفر الله تعالى الف مره او اكثر او اقل yace ibn taymiya yace wato nakan wata matsala ta addini ko wani yanayi ko wata matsala ta fatawa yakan rikice min na rude na rasa yaya zan yi da shi sai in koma in yi istighfari sau dubu ko sama da haka ko ƙasa da haka hatta yanshari hasadru wa yanjaliya ishkalu ma ashkal har ya zama zuciyata ta yalwatu sannan abin da ya daure din nan ya warware wa qad akunu fi suqi wani lokacin nakan kasance a cikin kasuwa awil masjid ko a masallaci awil madrasa ko a makaranta la yamna'uni dhalika min adh-dhikri wal istighfari ila an anala matlubi wannan baya hana ni ne ta zikiri ne ta istighfari har sai na samu abin da nake nema abin nufi shine nakan koma wani lokacin ina kasuwa wani lokacin ina masallaci wani lokacin ina gida wannan ashe yana nuna maka cewa wanda yake kasuwa yana ofis ko yana wajen aiki aikinsa bari hana shi istighfari ba ya zauna ya tai ya tai ya tai ya ta neman yafiya da gafaran Allah mafi girma shine koda baka samu arzikin duniya ba in ka samu gafaran Allah ai ka kasa ka sayar ka wuce ai koda baka samu arziki a duniya ba to ballantana ma kuma akwai ribar kafa bayan ka samu arziki to duk wanda yi istighfari Allah baya barin shi tun a duniya baya mutuwa a matsiyaci baya rayuwa a matsiyaci Allah sai ya rufa masa asiri Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ku saukarin da muka yi Allah ya yafe mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته